إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن مسلمي قاش الله سبحانه وتعالى يا قدر هدورم a wannan lokaci na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radio amfani da magara mai shiryawa da gabatarwa don hunku Ilyasu bin Abdullah Allah muna muwafaka yau muna ladi 23 ga wata a 20 wanda na turanci na she uku ga wata na Muharram hijira shekara 1442 wanda ya dace da ishirin da uku watan takwas shekara dubu biyu da ishirin daidai Allah mana mafuka yan uwa kamar yadda aka saba insha Allah za a iya kira a lambobi kamar haka imma lamba ta airtel mai lamba da shidda, da tara, sifili ɗaya, sittin da biyu kenan 96 99 01 62 haka lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 32 50 42 Allah mana mawafaka kuma nasihar mu ta kullum idan mutum zai kira ya gusa rediyo ko ya gusa daga wurin rediyo shi zai bada damar a shurari abin da yake hudi matuƙa amma da rediyo a kusa to ƙara ake kuma kaci kudinka kuma mu ka hayaniya a cikin rediyon da nan masu ji ba a jin komi kuma don haka kenan a yi ƙoƙarin kawo da rediyo a lokacin kira allah taimake mu wannan su ne kenan lambobin da aka bada mutum ko kira wannan ko kira waccan a ciki dai za kira guda assalamu alaikum wa alaikum assalam
lafiya alhamdulillah na na to kenan dai a takaice assalamu alaikum na na to tunda dai ina ga layi biyu aka bada a cikin jin mutum zai zaɓi guda an wannan bai yi ba ko da matsala kenan sai koma ɗaya ga artar kenan ga mugu assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Wanda shi lafiya.
lafiya lau alhamdulillah Wanda ma da bayan nan da muka yi wani lokaci muka ce mutum ya tashi da masassara da najasa a jikin shi.
eh mi
Ya tashi da masassara kuma ya da najasa da asuba bai yi sallah asuba.
eh
Kuka ce bai mamma wai mamma kamar da kayan shi zai yi na jikin shi ko kuma kayan da sura masa najasa.
to na gane kenan na assalamu alaikum
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah Zan kuma da muna lafiya.
la ilaha alhamdulillah
Tambayar da muke kamar cikin wannan wata da yake na shekarar ta musulunci.
eh
Banda da na azumi guda biyu da yake.
eh
akwai wani aiki na ibada wanda ya kamata mutum ya ci gaba ya ci gaba da yi kamar yadda ake yi da sauran watanni eh
wanda su ne tambayar tamu to na tambaya na gane Mm. kuma hadda kuma da nan ku assalamu alaikum alaikum assalamu alaikum warahmatullahi na'am wabarakatuh ka tashi lafiya lafiya lau alhamdulillah kuma eh shafi ne daga nan sarkaran ha
shafi ne daga nan sarkaran ta bismillah shafi
muna so da mu yi karin bayani wai kamar juma'a wannan zaman hudu wasu suna cewa hudu nan da ake yi akwai zaman da ya kamata a yi da akwai zaman da bai kamata muna so mu yi karin bayani
to
eh sama magana. wa alaikum salam assalamu alaikum Ah. to ha لا لا الحمد لله نعم باجي da kyau ha ta sake sakira assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah alhamdulillah to eh To sai ya yi sallar lafiya guda biyu to sai sai shafa'i da wuturi.
eh Kamar ya duka haka sai ya ga cinnaka sai ya laka shi.
eh To sai kuma ya duka ya yi sujada. Ya koma ta biyu ce sai ya mace kuma kawai sai ya tsaye firgicin wannan cinnakan da ya gani kawai sai ya tsaye bai yi sujada ta biyu ba. Ya ne zai yi?
to na gani Shi ne muke tambaya.
assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Kuna shiga wata mala.
alhamdulillah
Alwanda ya lafiya.
la la alhamdulillah
Allah malam tambaya ce gare mu.
na'am
Wato kamar kana tare da mabaucinka kuma sai kake ganin yana yin wasu abubuwa wanda yake kamar bai dace ba. Yana da kyau ka gaya mishi kuma in ka gaya mishi ran zai ba ya ne kamata kai.
to
Eh.
na ji irin bismillah
Assalamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
A ma tashi lafiya.
alhamdulillah
Kamar da alamar muna da tambaya.
to bismillah
Kamar wanka na farilla.
eh
kamar mutum in yana da kokwanto ko kuma koda bai da kokwanto yana iya yin lokaci zuwa lokaci saboda huta daga wani kanki na najasa
to na gane dai Eh, eh to an wa ai hakuri a karanta a ba sauran amsa suka ai hakuri ka kare wannan to mai maganar cewa ya tashi da janaba kuma bai iya yin wanka iya da masassara tare da shi haka ce zai taimama to tambayar da taimama to sallar da kayan zai yi to dan uwa kayi ma sallah da najasa balle kayan da yake jikinka wannan ka sake ba laifi bane ba amma halin da kake ciki inda dama sake ga ka sai amma sake kaya zaka yi sallah halin da kake ciki wannan kurin ka yi taimama kai sallah kurin kuma magana yan uwa magana zama da kaya dan da- mai janaba ya sa kaya kaya fa ba ruwansu da janaba ka sai dai in akwai wata kazamta ta taba su dan mai janaba ya sa kaya ko kajojin iyalai da wasu kaya matuƙa a wannan kayan babu wani abu na kazamta ba su laye kaya laye su da ba ruwan kaya da janaba mai kaya bai dukkan janaba eh sai dai an akwai kazamta a jikin shi kurum to magana ce mai tambaya shin muharram akwai wata ibada ta musamman to a shar'ance dai cewa dai wata ne mai girma a wajen Allah kuma iya da karamci amma ibada da annabi ya kama suna ta duk da azumi a cikin azumi iya da matsayi a cikin azumi a cikin shi amma wanda ya ambata da suna azumin tasuwa da ashura tasuwa tara ga wata ashura goma ga wata wannan shine abin da aka ambata kuma amma ba keɓance ba kaza duk da ba shi bai kamata ba a ta- a kana abu sabo a kirkira da annabi hudu ba wannan kuma ibada mutum yana damar ta ibada shi ko azumin kowa ba laifi bane ba tabbas kuma iya cikin watanni masu girma sai maganar eh eh me aka ce eh, ina ga magana hudu ba ina ga iya magana zaman zaman hudu ba ne ina gani an tuna ina ga mai magana hudu ba ne zaman zaman na mance dai abin da yake bayani akan akan magana hudu ba ina ga ta ta juma'a ce yake magana to shi dai sai ta kira kenan sai eh me ka ce mai malama mai cinnaka to yace naka ta yi rinuho za ta yi sujada ta kace naka kana jin ta ce sai hankalin ta ya tashi dalilin cinaka sai sujada daya ta kasa ta biyu ta tashi to inda da jika tana shi da cinaka ba laihi ki sa hannu ki murje shi ko kawa ki ina sallah ki ba laihi bane ba bai cikin abin da aka hana maimakon ya tada miki hankali ya hana ki nutsuwa sai ki sa kawa ki danne shi ki murje shi ko hannu ki murje cinaka ki jika sallah ki gurin to yanzu da abu ya riga yawa kana in kika war sujada guda a sallah bayan kin tashi inda kin tana sai ki koma ki sake sujada ta biyu daga baki ba da salam idan kuma a yanzu magana da kike yi wannan sallah ta nafila ce ta wuce shi kenan amma da a cin ta farilla ce dukkan sallar da aka bar ma sujada guda wannan raka a babu ita yan ka wannan raka kai tsaye ne abu ya jima da yawa kuma sallah da sake ta kula shehi sai mai magana makwabci iyalaihi kuma kana to ya za ka gaya mashi to shi in ka ga in ka gaya mai akwai izgili ko ba zai yarda ba ya ka samu na kusa kame ko kuwa an salolin hanyar zamani ga salula nan kana sa mata lamba mawa da ba taka ba ka kira shi cikin nutsuwa ka nemi lambar shi cikin nutsuwa ka mai nasiha ta abin da yake bi dace ba ka mai nasiha da ne ka zama nasiha kuran ina shi ne kamata kuran eh assalamu alaikum amin salam muna lafiya la la alhamdulillah an lafiya kwana alhamdulillah
ai malam rana da ku yi magana kan amana kam
amana eh
moriya dan mata da samari da suke yin amana kuma bai kyau ya ci amana wani
eh
to shi ke kake sa kan na gane shi kenan assalamu alaikum
alo sir wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
Wannan muna tambaya ne dukkan wani kamar wanda abu da aka wuto na in ka shawa sha cikin ka gashi wannan da gemu zai wuto.
to To wai mala wannan abun shawa shi wannan ya kamata ne ko kuwa bai kamata ba.
to na gane to sai shi akwai naman ce mai gana hudu ba shi abin da yake magana an ana hudu ba akwai zama wanda bai dace a yi ba eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a halin hudu ba kakka ya zama me aka ce eh, akwai zama wanda ake kamun ka zama kan takashinka ka tsaye da gwiwarka a- a tsaye kamar da zaman ka da kuma hannunka a ƙasa kenan irin da ake ke ba ƙasa ba ka zama na kanta kashinka ka tsaye da goyonka ka sa hannunka ka rike kwabrinka wannan shi zama aka hana a halin hudu ba wannan rujuma shi ne aka hana kurin zama ka zama kan takashinka ka tsaye da kwabrinka tsaye kenan goyonka a sama ka gama hannunka ka ka gama kwabrinka hannu biyu ka sa kenan ka ka rike ka rike ka rike kwabrinka ka kaman ka kurwazikin ka juya ka ka saba hannunka ka rike kwabrinka wannan zama a cikin halin hudu ba an hana shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada- ya hana shi assalamu alaikum wa alaikum salam
Shakila daga nan sakarami da mai tambaya na zaman
na yi bayani lokacin hudu ba.
na yi bayani ita zaman da aka hana ka zamana kan takashinka ka tsaye da kwabarinka ka sa hannuwa sai ka harɗe kwabarinka rike kaushi a kwabarin ka matsa kwabarinka shi na aka hana Wacce wacce ta mara.
eh na yi bayani shin zo Mm.
Wacce ta mara.
assalamu alaikum Assalamu alaikum assalam. Malam, na kwanan ku.
lahiya lawa alhamdulillah
Jalan tashi lafiya.
alhamdulillah
Muna bara da da Allah.
to Allah amsa mana na'am assalamu alaikum na'am
na kwanan ku lahiya lawa har ina tambaya ne mace in tana haila haka eh
tana iya karanta qur'ani na cikin salula
to
Kuma tambaya ta ta bi akan zama na sallah na tsakanin sajidatai eh
amma in na zamna saman kafa ta hagu ina saurin kajewa in kuma da na yi wannan zaman na ba zama kawo ka bi ka hau sai wasu ta ce mini wai babu kyau shi ne muke tambaya ne zaman
to shi wannan zai wani ƙarshen a takaice dai zama haka ne idan bai iyawa da ruwa wannan Allah bai kalfa mu ba abin da bai iyawa sai ki abin zaki iya an bai wa da ruwa zaman kanta ki yi Mm. assalamu alaikum Malam, wannan matsala la la don malam. Wai
eh to na gane to to assalamu alaikum na'am na'am kamar yara haka wanda suka samu jarrabawa eh kuma suna zaɓar ayyuka irin wanda za su eh to in sun so su ba istihara uwa tana iya yi musu istihara ta zaɓa musu abin da ya sa alheri a ganin su ko kuma sai in su ne kawai za su duka su kamata a koya su yi don su su ya shafa kai tsaye to yan wa'ai haƙuri ai haƙuri in ka abin yawa a taƙaice maganar mai magana eh, mai magana wanka tana shakka to za ta iya wanka kullum to yar uwa idan kika shiga wannan lamari abin zai yi ƙarhinki duk mai shakka irin ta ibada in yace zai riƙa yi kullum to shikenan za ka shiga wani hali har abin ya ƙarfin ki ba magana bin wasosin shaidani kurin abin da za ki yi irin wannan al'amari in kin san dai kin ji ban ɗakin zauro a cikin ki kurin kakki ku sake sake wanka ma ko ma ba kullum ba ki ba in kina koma kan sake wanka kullum a shaidan ya same ki da cikin hudu bai shaidan da inda ke rinjaya mutum na adam sai mai shakka kuma kullum gaban abun in dai kin san kin shiga ban ɗaki kuma wanka yake ki duk irin da kika wanka in kin fito kake koma sake wanka wannan kwarar lalace haka ne amma hakimi da kullum ga wanka haka ne wanka na ibada wai neman ka tari wala za ka shiga rudu Allah ya baki lafiya ba mu lafiya gaba daya sai mai maganar eh, eh, amana mai cin amana ta yan mata to an ta amana ta yan mata akwai amana iri iri ce akwai cewa za ka alme ta za ta alme ka kowa ya amince to wannan matsala da ake samu ai ita da man diya mace ba ita ba take ba da kanta ka kewaye ka cika mata kunne da hira kun yi magana kai da ita abinda ba haƙƙinta ba ne ba a yi wannan tattaunawa ko ta ba da kanta sai daga baya iya uwayensa ga sun ba kawunan yarinya ba a ce mata kin ga wani kun ki bar shi kaga a nan ta ce amana ka uwayen da suka ce ta barka amma misali ta ce tana son ka ta aime ka kana ta kana ta mata hidima ta sani sare ba son ka ba take ta rika amsa kan ta sa ka wahala tana ɗora maka yauni kana mata kayan sallah kana abubuwa kana mata alhali batta ne a ramanka kaga wannan cin amana ce mana yaudara ce ana mata suna yaudara ba amana ba yaudara ce wannan wani lahi ne ku shi wani mijin akwai wanda iya zai iya santa da armi alhali ƙarya yake akwai da yake so ya arma ita bai santa da armi ko kurin ya rike ta ne ko zama da ba mata bugun abu kaga nan ma akwai cin amana ka akwai yaudara ka yaudare ta ka hana ta taron wanda zai hudo mata kai ka zo ka ka ne ka ne ka kuma tana son ka kaga nan ma akwai yaudara a taɓan shi ne aka cewa yaudara a cikin zamantakewa sai magana ta mutum ba shi da gemu ya sa gemu ya sa wani magani don gemu ya hutu wannan bai halitta bai halitta baka gemu ka sa don gemu hutu kuma a cikin gemu wannan bai halitta in ya hutu ya hutu amma inda misali mai za a sa mishi yana zai miƙe ba ya zai zai kyau wannan ba lahi bane ba amma a sa mai don gemu ya hutu babu shi bai halitta sai magana ta mihaila za ta iya yin karatu a salula yawwa mas'alar karatun mihaila duk da sabani amma gaskiyar magana magana ta tabbata ga Aisha radiyallahu anha dai hadisin kwa kan Ibn Abbas na cewa tafikin Imam Bukhari babu lahi wajen karantawa amma ba doka ba in ta ce doka ne wannan kuma kamar da salula da Qur'ani wannan bude ne mutanen dai Qur'ani an bude shi in ba kunna Qur'ani ba salula ba babu Qur'ani amma in dai an bude fajikin Qur'ani a rubuce to yanda bikin dauki wancan mai kundi ba shi ma bikin dauke shi ba dan magana ce ta jamhur kuma duk da sabani kan mas'ala amma abin da ya lahiya ba ta darura ka dauki Qur'ani da haila eh wannan shine magana kuma amma karatu za a iya karatu zaki iya karatu amma ba dokan ba duk da akwai masu ganin dokan wasu dalilai amma dai abin da ya lahiya ne ya huta daga cikin kokonto ana kina iya karatu akan abin da kika sani amma doka ki kaurace mishi assalamu alaikum wa alaikum salam ina fatan lafiya alhamdulillah ku
alhamdulillah Maza wa'ina hukuncin namiji da zai zuwa jan su ta asuba ko tana asar ko ta yaushe kawai sai dai mutum ya yi sallah a gida.
to bai zuwa jam'u
Eh, to na gane shikenan eh,
salamu alaikum na'am salam alaikum salam alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah ana yana da tambaya to bismillah
wai Allah sai rike ta asuba kuma na yi ruku'i na yi surar bil azim wa rabbi hamdi me na in yi sujada Allah sai na komo na sake ruku'i na sake surar bil azim wa rabbi hamdi su uku kana na sa su sujada kamar zan yi ko ba ni
to na gane assalamu alaikum assalamu alaikum na'am
Aram yana tafiya to
kamar yanzu ita wangan yana ba a ce wani ha ke sai ha kamar magana alo na'am
kamar magana wankan jana'a wasu ce kamar alwala ta ake sai an zo an wanke ka abubuwa su kwana za a koma a komo daga ka a zuwa ka eh ke nan da To, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
alo kuma na tana Hello.
amma da lawai na ce maka na wanda yake aiki a cikin mahallaci kamar kaji Ah?
wanda yake aiki a cikin mahallaci kamar kaji ya ya mata Yake wannan na ina zuwa akwai abu mun ce ba ina zuwa.
ya zo cikin mahallaci ya zo yana aiki a kaji Iya cigiya eh na kaji ya mata ba na ina zuwa ba ba mun ce ba ina zuwa tambaye ka akwai wani suna gaban ka. Mm. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Salamu alaikum, Allah ya gawa da malam.
Na'am.
Alo, Ina jin ka.
wato, ina da tambaya malam.
To jaka.
Yawwa, wai kamar sallah azumari da ka je masallaci ka je da jiran malam bai zo ba, sai ka yi sallah.
Eh.
Kuma bayan ka yi sallah, asal za ya zama kuma yanzu za ka yi.
To, shi Bayan kenan.
haka kuma, ina fara ya ya mana son kai wanda za ka riga.
Ha?
Ina fara, ina fara a gaya mana addu'a da zan riga yi saboda zaman lafiya.
Zaman lalami?
Ina fara addu'a.
Eh, wanda zan rika yi idan gida na zama layar.
gane gidanka matanka?
Yawa eh.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To, takaice eh, magana ta wanda ya ce kenan eh, na ga na ga akwai da wanda na amince sai dai magana wan- mai magana ta mijinta bai zuwa jam'i a magana cigiya a masallaci cigiya a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cigiya ka yadda kayanka a wani wuri ka zo kana cigiya asali addala ta hoto daga mas'ala ta dabba batattar da- dabba su a can da kan magana ce ta dabba ka taɓa ce a gari ko a daji ba tambaya a masallaci a ce ba gina masallaci ba don cigiya to yanzu mas'alar akwai magana misali yanzu a masallacin wani kaya na ɓace in tambayi wani kaga kayana shi wannan bai cikin wancan lafazin ina cigiya kaza wa kaza na na nema kaza wannan iya da bambanci gaskiya tunda wannan a nan abin ya bace kuma ba dabba bace ba duk da akwai masu ganin ba sai dabban ma shi dai gaskiya akwai bambanci in tambaye ka kana ta magana ka zo kana daga hannu kana daga murya ina mai kaza na da kaza san wannan bai halitta a takaice sai magana ta eh, mijinta ne ko miji dai wanda bai zuwa jami'in sallah to wannan zaki kokarin mushi nasiha in take bai doka ba sai ka samu na kusa ya mai nasiha ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana cewa man sami'a nida fa lamajib fala salata lahu illa min uzr na ga sun abu fasan abu dawud ne cewa eh, duk wanda ya ji kiran sallah bai amsa kiran sallah ba ba shi da sallah sai inda uzuri kenan matuƙa ba uzuri bai halitta a bazar an kwa bakar bakar bakar sallah kina gaya mashi yana asarar sallah matuƙa ba uzurin komi bai halitta a kaki zuwa jam'i kuma muka je ba ma'ana babu sallah kenan akwai hadari amin nasiha da fatar Allah sa ya gane Mm. na'am wannan shine sai eh, mai maganar cewa tana sallah ta yi subhana rabbil azim hamd ta sake komawa ta yi kuma ta sake komawa ta wannan zaki in kin sallah kin kare zaki sujada ba'da salam zaki ba'di eh salam muna muna radio ina radio assalamu alaikum na'am to wannan sai mai magana wankan janaba daga ina ake harawa to wankan janaba abin da yi za a fara wanke bayan wanke hannu bakin wuyan hannu a wanke kazamta kuma don ka a taba al'aura ya a wanke daga cibiyar zuwa gwiwa to ka zo a yi arwalla cikakka irin arwalla ta sallah kuma a zo a zuba ruwa a wanke kai su uku bayan wanke kai su uku kuma ya a kwana ruwa ƙasa inda aka wanke arwalla ba ya sake wanke ba shine wankan janaba yayi amma yi bayani da wankan inda kai niyya ta wankan janaba da inda aka inda ruwa gama ko ina wanka yayi sai mai magana ya jira ya malam a sallar asuba malam bai zo ba kuma sai ya yi sallar shi malam ya zo to ya kabi malam wannan ta malam ci nafila ka yi farilla ɗaya ke ka yi farilla ka ƙare wannan kuma ta malam ita ce nafila ka kurin suka ɗauki ta nafila kurin amma ka bi su assalamu alaikum assalamu alaikum na'am assalamu alaikum na'am assalamu ha eh eh eh eh eh mai da wannan kamar babu alama wulakanci a ciki ko kuma a mai da ciki a ce da uwaye su fita su ba shi nake tambaya to lalle a takaice wani amma eh, rashin mai dawa shi ya yi don ba a mai da kyauta an ba a gudun wani abu yana ba a tabiya ba san abin su gudu suna gudun wannan kyauta ta sa ma'ana ya rinjaye ta koyi mata wani abu da bai dace ba iya ko shi ne man ba shi ba da bai dace a mai da kyauta haka assalamu alaikum Assalamu alaikum, haka.
na'am
Eh, musamman da eh, matar da kusa tambaye ta kamar za ta
an za ta wuta ha in za ta fita, in za ta fita.
eh Kawai ne take yi wanka da kuma ita mata magana da ke kuma wanda ita ta fita.
in ya mata- in ya mata magana mi In yi mata magana shi ta dinga kusa tambaye na rufe
ina ruwan shi
kuma
to Allah kiyaye kuma an mata kai da suna duniyar nan kuma na yi kawai a fi yanki.
to assalamu alaikum na'am
Ta ba ni na.
la la alhamdulillah Da kun kwafi.
ha Da kun kwafi.
ha Da kun kana jin ka Hello, kana jina?
kaɗan kaɗan ba Da kwamfam ne.
ha Kwamfam. Kwamfam da na kwamfam ne.
je ka bayanin ka yanzu ban gane je ka Yawwa, bayanin wai wanda baya cika iya yake.
bai mi Baya cika alkawar.
to na gane bismillah
Mala yana da ta.
na bismillah
Kamar yanzu, ita kamar magana wakai jana ba. Kai kamar ka tara daga cikin alkama, kai ka tara alkama, kwana ka yaro la. Kwana ka ha, ka ha da la.
to assalamu alaikum na na
Ina ta da ne.
na bismillah
Wai kamar muna so a hudu kamar hadarin sa na abu ya sarki.
ha a garin a gari ko kuma ko kuma in ma da wata alhuji a gaba ko akwai adadin kuɗi ko kuma adadin jibga da ya ta in ya kai tukun a sana ya haka.
to an wa hakuri mai dan ba da amsa ta abinda akwai mai maganar cewa a bashi abinda zai ka hana rigima tsakanin matan shi kenan wata addu'a ta raba rigima tsakanin mata tuni ba san wata addu'a ba ta raba rigima tsakanin mata da bana da ita kurin shawara ta hanka iya kurin ka raba masa gida kurin kowace da gidanta kaga shikenan an huta amma wuri guda dama ta kalle ta ta kalle ta in ba sa aka dama ko rigima Kina- a takashe da bana da addu'a da zan baka ta raba rigima tsakanin mata biyu sai mai maganar cewa mace ce ba ta neman uzinin mijinta to wannan albidansa na iya cikin haƙƙin namiji kan mace Allah ta kuri ila bizini annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ƙa'ida ta magana huta da uzunin miji in kuma aka huta ba uzunin shi ba ana cikin hushin Allah ana cikin laihi kin nasiha za a mata to kuma kai magana shi miji in yi magana sai ci bai zama ƙari ya bai zama to rigima to wannan shi mijin ta rage gare shi tunda iya iyawa ta raina shi ne kuma shi ma alama kuma bai iya mata wani abu bai ɗaukar mataki sai ka haƙuri da matarka kurin ka mata nasiya ko yi nasiya kurin sai ka zama ɗan nasiya kurin Allah sa Allah sa ta gyara kurin tunda alama abin ya yi ƙarshen ka ya wai ta yi ta nasiha kuma ko a samu mai mata nasiha tunda kai mai wani tambaya ke shi dai mijin bai iya komi tunda ta riga ta raina shi dan ya ce ta yi mata magana ma ba ta saurare shi to dai muna muna mata nasiha sai tsoron Allah ko da shi mijin iya santa kuma bai iya mata komi to dai Allah zai kama ta da laihi za ta samu hushin Allah Allah gyara sai magana ta wanda bai cika alkawali to shi rashin cika alkawali iya daga cikin alamun da annabi ambata alamomin da munahuci wanda mutum ya zama mai al'ada ce to ya zama iya cikin layin munahukai halin munahukai ne wai zawa da aka laf cikin annabi da annabi jiro aka wani amana da alkawali da yin karya kenan wannan a za a mai nasiha ya ji tsoron Allah assalamu alaikum na'am Wa'alaikun salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. To.
Tambaya ta farko dai, amma da rantsuwa mutum ya yi rantsuwa.
Ha?
Kama mutum ya yi rantsuwa, ya yi abin kuma bai yi zuwa.
Eh.
Shi ne muke so mu ji rarar.
To, na shi kenan. Assalamu alaikum.
alaikum salam malam ina son
Na'am. To, sai mai maganar wankan janaba iya bayani daga ina za ka fara da ƙasa ko sama, don haka ba kan gaba da nata wankan janaba ana so abin da yi da na gaya maka ka fara wanke hannunka bakin wuyan hannu, ka zo ka wanke ka zamanta ta jikin ga duka al'aura ka gaba ɗaya an ka wanke nan, ya ka ɗauko ruwa kuma ya ka wanke tun daga cibiya har zuwa gwiwa inda ba ya ka sake komowa ba. ka wanke ne shi kenan abu da baka dawo ka ƙare sai ka zo ka yi arwala irin arwala ta sallah to ila arwala kana da dama ka jinkirta kawahuwa daga bayan ayon ka yi su to asali a can annabi sallallahu alaihi wasallam samu iya jinkirta kawahuwa saboda banda ake irin ta da ko yanzu misali irin ta kauye da yake da ƙasa ne an kai wanka ka za karshe ka ga kawata ta kafa daga ƙasa to na ka koma gehe ka wanke amma siminti ne ko karo ko ya kai gaba ɗaya kazo laka dai shi ne a takaice dai nan shi ko na bayanin ƙarshe da din da aka yi da ruwa gama jikin gaba ɗaya da ne wankan janaba wanka yayi assalamu alaikum assalamu alaikum
mara matar da la la
yana son sa na'am ko shi kamar cewa da ha Am- mene
wanda aka aka ta aka ta taro sau eh
wanda aka ta taro sau eh
aka ta sau ko ta sau ko zo da gudu ko ta ko ta ta ta ya zo da gudu
to na gani shikenan sai abin da ya kamata akwai makaranta akwai mai maganar sa laya daga jika nawa ne ya kamata a sa laya in kayanka ya ɓace an irin wannan inda allah ne shar'anta ko annabin shi shar'anta a sa laya shin za a nemi magana daga wani lokaci ne adadin daga wata kima ce za a fara sa laye to da abin da na al'ada ne na wasu garuruwa balle nan wajajenmu don gajin gana sa laya to ina ga dai mun ga an gabar da magaran wasu sauran wurare fa kayan su da biya ka je Najeriya ko Kano ko sauran garuruwan Najeriya kaf ka gana sa laya nan ma yamma da kayan gaba ka dan gaga in ba da da magaran suka dauka ba ba san sa laya ba duk ya cikin al'adu na da magaran sa laya a gari a kewaye laya da wanda shiga shi biyar ma ya sa laya tunda kayan wa zai hana din ba doka ta ce shiga goma ko shiga 20 ko shiga nawa ka sa laya wannan duk al'adu ne ba shari'a bace ba musulunci ya san da maganar rantsuwa da qur'ani amma a ce an kewa laya a gari kaya na ya ɓace ana neman kaza don al'ada ce ta dama garawa a nan da maka aka fara ta don da gaya maka malamin ka rike shi a na samu wallahi bai baka hujja kurin al'ada ce kuma ta buwai kowa duk gari kullun laya qur'ani a hamata da ganga gam gam gam ya- ya- ga qur'ani ga ganga ana bugawa wannan yana cikin darajar qur'ani kaga wannan akwai wadatar da qur'ani ka zama mutum kowane hali an dauko ana gaskiya kuna da kashe al'ada ce sa kewaye laya amma ana iya rantsuwa da qur'ani wannan ana iya rantsuwa amma a kewaye laya a ce an sa laya akai kaza akan laya duk wannan al'adu ne nan zamu ce bai cikin addini musulunci bai kashi ba balle a ce maka ga doka ga kaza abin da annabi shar'anta shi ake ce a adiba da din sauransu sai mai magana ta rantsuwa to rantsuwa akwai rantsuwa wadda take munakada wadda take kullalla mutum ya rantsi da Allah ko siffar Allah da cewa na rantsi da Allah ba zan yi kaza ba kuma ya kai to wannan kafara ta kama ka me kafara ta rantsuwa a yanzu abin da ke samuwa na akwai yan taddabawa ko kwamfule goma amma abin da sabi a yanzu ciyar da mutum goma fila goma ta abinci ka ba su abin zama guda ko kai azumin kwana uku kuma shi kafara ta rantsuwa an yi son ciyarwa bai dacewa ka yi azumi za ka iya ciyarwa a nan an yi son a ciyar azumi ƙarshe ne in ba iyawa ne kenan azumin za a yi ciyar da mutum goma kan mutum ne kafara ta rantsuwa da karan tseren tsuwa ta kirki banda kaza sai kai ko zai kaza kuma kai ba amma rantsuwa ta mutum ba da gangan ba irin wannan rantsuwa ka tsammanin kaza ne wallahi ni ban yi kaza ba kai kuma kai ko wallahi zan yi kaza kamanci akan dai baka yi rantsuwa ta ƙarya ba to wannan rantsuwa Allah ya san ba dangama kai ba Allah bai kama da wani abu nan kuba eh da kun ayatu to ayin ayat safar ba dai ma ayat safari amma dai babu lahi akan ta assalamu alaikum alo na'am
na kwana lafiya lau alhamdulillah mata da ai alhamdulillah tambayar da nake da idan kamar azumin nan da yake zuwa na tasu ashura wanda ake bin shi bashin azumin da ya wuce yana iya yin shi
to na bari shi muna magana wannan mai magana rantsuwa da takaice dai rantsuwa in mutum irin misali mutum wala ka na bace ka ce wallahi ka ce misali irin kamar wani mutum tambaye ta yi rantsuwa bata kudi an kudi ba bata ba wata ce take banta kudi ta ce ta ce na baka ce wallahi baka bani ba ta rantsuwa da Allah bata bata ba kaga wannan ita ta rantsuwa tsakaninta da Allah ji take ji take ba bata ba kuma an bata irin wannan ko da an gano ba ta yi kafara sai da kuna tuba ga Allah ya saka fara ba kafara kanta tunda ba dan gama tai ba zato da ake ma kafara ko dan tso wallahi wallahi zan yi ba kai ba ko wallahi ba zan yi ba sai kai so ake ma kafara kuma haka rantsa da Allah ba dan tsowa da kabari ko da nonon babata ko da sai rawanin sakin ganduna ba dan tsowa sai da Allah kwaran ba dan tsowa ta kwaran kwatsa ko aradu dole rantsuwa ce ta banza ba yi sai mai magana gudu ayi gudu a shiga sau wani annabi ya hana annabi ya hana ka zo da gurgu ka shiga sau annabi ya hana ya ce ka zo cikin nutsuwarka abin da ka samu ka salata abin da ya saura ka ci kokorin ba magana gudu a hana gudu na'am assalamu alaikum na'am
Ina da magana.
na'am bismillah
Kamar yanzu ne zan ci.
ha Eh, kamar yanzu ne yake karatun Qur'ani amma daga na wuce gurin. Kawai sai ya ce yana cikin tauri ba.
ya ka ji mi
Sai ji ba yana cikin tauri ga wannan yin shi kuma ya zai mutu idan har na rubuta.
wannan kurin a ta yi a ta'adda Allah Allah ƙara ilimi kurin a ta ya ta kokari bakin gurin Allah baka ko da irin kullu da Allah ba shi kai bakin gurin ka a hasa dai kurin kuma a ta'adda rabbi zidni ilma a ta'adda
To.
sai mai maganar azumi iya da azumi na farilla to taso a da asho zai eh kana iya tun da shi ta ramuwa tana nan har sha'aban duk da abin da ya ramuwa to amma shi wani mai huce ba ne in mutum ba zai iya ba zai huce kana iya yin taso ashura kin kuma eh, daga baya sai ka yi ka ci gaba da ramuwarka assalamu alaikum na bismillah
Alo, malam an tashi da.
la alam
Ya gani.
alhamdulillah
Malam tambaya ne.
to
Wai shi wannan mutum ne sha'awa ne da sha mun kai.
eh
Kuma in na gani yan mata haka sai hankali na ya riga tashi.
eh
Eh, Shi ne na ce yanzu an ce ana shan lemun zafi da kanwa.
eh Sai ga haka na kin balai.
sai ba lahi mutum da zai gina shi ba lahi kuma mutum da sai ma maganin fitina kuma annabi ta karka azumi kuma kuma ba azumi kuma sai a rage guri ko a yarmi shine babban abu
Eh, Abin yake da Allah Allah warware kun eh ba lahi dan kasha dan kasha shi Gama zai.
assalamu alaikum
Adon.
na'am eh Ah?
kamar da tashi lafiya haka eh
ga ga musulmi wanda Allah ke jarabta a buga musu hannu ko kafa haka mutane sa ka fara shi ban yayin da
da kafara shi da abin da Allah ya jarraba bawa annabi ya ce tun daga kaya ta sauke ka musulmi ka zai zama to man ka zai zama kafara gare ka kuma akwai jarrabawa da Allah ke jarraba ko mai imani ne ko annabi ya ce ya Allah ya jarraba ma annabawa haka ma masu kusa da annabawa kenan jarrabawa bayan nuna kwanta Allah Allah kama layi ko na kama dan amma Allah mutun jarrabawa ta rashin hannu ko kawa ce wani bai ma Allah wannan shirme ne Allah Allah ya jarrabawa kuma imanin shi kuma dan ya kare mai darajar bawan ya hakuri eh kuma zai zama zama kafara ta kurakuran shi tabbas insha Allah na'am to yan wani ga sai dai daga ba a yi kira a lambar da take ta wacce kenan eh, duk da assalamu alaikum na'am bismillah
Allah tambaya duk ne to
wai ma duka ce mata da fara da hausa da kai Mata ne?
komai dai ma duka ce mata kwanan aure da kai sai tare da kada rake ta kada rake ta kada rake ta kai ta mutsiya ta dauke ka kan alkar mata alkar mata mali
ba mari da ya a samu sudu da alalabe ta ne ba amma annabi yana mari ba mari ya da alalabe ta je kunan in ta iya kuma a gaya wani kusa a gyara abin assalamu alaikum yan wa lokaci yayi muna fata Allah kai mu dasin gaba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته